إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا قال ابن القيم رحمه الله تعالى دل الكتاب والسنة في أكثر من مئة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر قال الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا أي جزاء وفق عملهم وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والجزاء من جنس العمل في الإحسان إلى الناس والراهمون يرحمهم الله تبارك وتعالى ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج مسلم كربا فرج الله عنه كربا من كربات يوم القيامة أو من كربات يوم القيامة ومن يسر مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه ومن تجاوز تجاوز الله تجاوز الله تجاوزه الله عنه والجزاء من جنس العمل عباد الله في الإحسان والإساءة قال الله تبارك وتعالى من أمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من كفر فعليه كفر ومن أمل صالحا فلأنفسهم يمهدون والجزاء من جنس عمل عباد الله في إيذاء الناس أو في إيذاء على الناس قال عليه الصلاة والسلام من يتبع أورة أخيه المسلم تتبع الله أورته ومن تتبع الله أورته يبطيه ولو في جوف رحله والجزاء من جنس العمل عباد الله في الدفاع عن المسلمين ما من امرئ ينصر أكاه مسلما في موضع ينتقده فيه من أرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع أو إلا نصره الله في موطن يحب نصرته وما رد عن عرض أكيه رد الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة والجزاء من جنس العمل عباد الله في ذكر الله تبارك وتعالى والتقرب إليه قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والجزاء من جنس العمل عباد الله في الإمام العادل فإنه أحد السبع الذين يذلهم الله في ذل عرشه يوم لا ذل إلا ذله والجزاء من جنس العمل في الاقتصاص من الجاني والمتعدي قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجزاء من جنس العمل في الإنفاق والبذل ففي الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك وما من يوم يسبه العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا كلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا الجزاء من جنس العمل عباد الله في اتباع الهدى والإعراض عنه قال الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونهشره يوم القيامة أعمى قال رب لما هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والجزاء من جنس العمل في السد عن سبيل الله ومعادة أوليائه قال الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون والجزاء من جنس العمل في تعليم الناس الخير وكتمان العلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في هجرها وحتى الهوت ليسلون على معلم الناس الخير ومن سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم يوم القيامه والجزاء من جنس العمل في الرياء والسمعه من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به ومن سمع الناس بعمله سمع الله به سامع الناس وصغره وهقره الجزاء من جنس العمل في الاكسار من اعمال الصالحه التي يرى أثرها يوم القيامة ومن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الصيام يسميها ريان ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة ومن مات مهرما بئس ملبيا يومئذ يصدر الناس أجتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أقول ما تسمعون إن ثوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. muna gode masa muna neman tanyonsa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye cikin bayi Allah ka shirye da mu hakanan wanda ya bata ba za a sami shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babba dan Abdullahi farin jakada bawon Allah ne manzon Allah ne wanda ya zuwa duniya da alqur'ani da musulunci gaba daya ya zuwa duniya da alkhairin da babu kamarsa sa wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan na yi aikin wani cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala a ɓoye da fili lokacin talauci da lokacin wadata a inda aka sanka da kuma inda ba a sanka ba lokacin lafiya da walwala da lokacin jinya da matsi duka ubangiji iya mana wasiya mu kiyaye dokokinsa a duk wannan halayyar kada talauci ko wadata ko lafiya ko jinya ya sa ka saba wa Allah Allah ba zai gyale ka ba bayan Allah mu sani domin girman wannan wasiya Allah da kansa ya fara ta ya ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah nayi wasici gare ku da kuma waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab akan ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala bayan yayin uwa yau muna goma sha takwas daidai ga watan shidan musulunci watan jimada nithaniya yau hijira tana da shekara 1446 daidai da 20 ga watan sha biyu na shekarar miladiya 2024 kutubar mutu yau a wannan masallaci nawa mai taron albarka masjid ummi na hawa'u da ke bayan makarantar 'yan mata ta doma a nan unguwar bago area 11 da ke nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne kan sakamako iya daga cikin jinsin aikin da ka aikata dukkan sakamakon da ka gani a duniya ko a lahira to jinsin aikin da ka aikata ne shi ne ma'anar aljaza'u min jinsin amal fi sakamako jinsin aiki ne idan ka yi aiki mai kyau za ga sakamako mai kyau idan ka yi aiki na asha da Allah wadai to za a ga sakamako mara kyau wannan haka Allah ya tsara duniya kuma haka Allah ya tsara da gudanar da bayansa a kowane lokaci wannan tsari na Allah baya canjawa bayan Allah mu sani cewa su mutane za a musu sakayya za a musu sakamako da ayyukan da suka aikata in alkhairi ka aikata to za ga alkhairi hakanan in shari ka aikata za ga shari imam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa qur'ani da sunna akwai dalilai sama da ɗari a cikin alqur'ani da sunna wanda suke nuna kan cewa sakamako jinsin aiki ne haka shekul islam ibn al-qayyim ya faɗa Allah ta'ala ya masa rahama mu sani ya ƴan uwa jinsin aiki ne sakamakon da zaka samu cikin alkhairi da kuma shari kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin alkur'ani mai girma da yake bayanin yan wuta an kai su wuta an gama sai ce jaza'an wifaqa sakamako ne wanda ya dace da aikin da suka yi jaza'a wifqi a amali sakamako ne daidai da aikin da suka yi Allah bai zalunce su ba Allah bai musu uba dan ba su cancanta ba Allah ya musu haka ne sakamakon irin abin da suka aiwatar a duniya shine ma'anar jaza'an wifaqa sakamako daidai da irin aikin da suka aiwatar a rayuwarsu bayan Allah mu sani cewa Allah mai girma da buwaya yana cewa mana amila salihan min zakarin wa unsa duk wanda ya aikata wani aikin alkhairi aikin nagarta namiji ne ko mace in ji Allah sai Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce za mu raya shi rayuwa mai kyau tun a duniya zai samu nutsuwa zai samu kwanciyar hankali zai samu tsumanina da sakina duk irin ɗimuwar da mutane suka shiga tun da hayatan tayyiban za ta yi nuni cewa tun a duniya kuma a lahira duk mutumin da yake aikata aiki na ƙwarai aikin da Allah yake so yi da shi ta koyarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aikin da babu riya babu nuna wa mutane ba isa ba fankama ba ji da kai ya yi aiki da tawazi'u don Allah to Allah ta'ala ya ce zai raya shi rayuwa mai kyau rayuwa cikin jin daɗi da nutsuwa kuma Allah ce za masa sakayya irin waɗannan mutane bi ahsan ma kanu ya'malu da irin mafi kyawun abin da suka aikata idan kai ɗaya sai Allah ya ma goma idan ka yi ɗari sai Allah ya ma dubu idan ka yi dubu sai Allah ya ma dubu ɗari ki ne bi ahasan ma kanu ya malo duk abin da ka aikata na alkhairi idan an ji alkiyama to Allah sai ya ma sakamako fiye da abin da ka aikata domin inna Allah karimi ne inna laha karim Allah karimi ne iyayin abin da baka cancance shi ba in kai yunkuri kai effort to Allah ta'ala sai ma mamakon gafara da rahama domin shi karimi ne Allah ka lullube mu da rahmarka Allah ka mara gama da katar da jin kanka ya Allah ya ƴan uwa masu albarka sakamako jinsin aiki ne a cikin kyautatawa mutane manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam warrahimuna yarhamuhumur rahman duk masu jinkan mutane to Allah zai jikan su in aikinka jinkan mutane da tausayawa musu to Allah zai jikanka Allah zai tausaya ma aljaza'u min jinsil amal aikinka na jinkan bayi da tausaya musu sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya jikan ke tausaya maka haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya bayyana a hadisin can da ake ta yawan ambatansa hadisin wata mace karuwa daga cikin karuwan banu Isra'il ita ba ma dan adam ba kare kare ta tausayawa ta shayar da shi ruwa iya jin kishi ruwa Allah ya sako da wahayin ya gafarta mata ya yafe mata ta yi aikin tausayi da jin kai sai Allah ya ji kanta mata tausayi kai ma idan kana so duk rintsin da ka shiga duk kwanar da ka shiga duk kulle ma da ta yi idan kana so ka samu mafita to ka tausaya mutane ka jinkan mutane sai Allah kama afuwa da rangwame da jin kai ta inda baka zato domin aljaza'u min jinsil amal bayan Allah masu albarka mu sani cewa duk wanda yake cikin bukatar dan uwansa kasan ɗan uwanka iya da bukata ba yanda zai yi ka taimake shi bukatarsa ta biya kuma kai ɗin Allah zai zama cikin bukatarka duk wanda ka taimake shi akan abin da ya kasa ya gaza bai iyawa to Allah ya ce zai ma abin da ba za ka iya ba kai ɗin da kai wa bawansa waccan hanya wa man farraja an musulmin kurba duk wanda ya yaye wa musulmi wata damuwa kaga ɗan uwanka makocinka abokin zamanka iya cikin wata damuwa da takura da ɓacin rai ka yi sanadiyar koran ɓacin rai daga gare shi ka yi sanadiyar koran wannan damuwar to manzan Allah ya ce farrajallahu anhu kurba min kurbati yawmal qiyamah kai kuma Allah ta'ala zai yayi ma damuwa ba fa ta duniya ba daga cikin irin damuwar da ake samu a lahira ka san yayewar damuwar lahira kuɗi baya maganinta dangi ba sa maganinta kujerar mulki baya maganinta imani da aiki na kwarai da jin kan Allah da tausayinsa su ne suke maganin damuwar lahira to idan kana so Allah ya yaye ma damuwar lahira yau ma la yanfa umalun wala banun ran da gumi iya shallake kan wa'ansu ran da jahannama tana kubtowa daga hannun mala'iku tana zuwa tana dadimar wa'ansu tana ciki da su wannan tashin hankalin faza'ul akbar da Allah ya kira yini mai firgici mafi girma idan kana so ka samu nutsuwa a wannan yinin ka samu kwanciyar hankali to ka yaye wa ɗan uwanka musulmi damuwa a duniya ta baki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum muna buga misali wani damuwarsa a yau a wannan yinin na juma'a wani damuwarsa kwanan gari biyu ne damuwarsa wani damuwarsa a wannan yinin na juma'a naira dubu ɗaya ce damuwarsa wani dubu biyu ne damuwarsa in ka tafi wani dubu biyar ne damuwarsa har in ka san damuwarsa kaza ka yi ƙoƙarin warkar da shi daga wannan damuwar ta yau wai ba damuwarsa ta rayuwarsa gaba ɗaya damuwar da yake ciki a lokacin ka ɗauke mai wannan damuwar ta lokacin kai da gaske da imani to Allah ya yi alƙawarin zai ɗauke ma damuwar lahira ga aljanna a kusa yanzu wanda suka je lahira suka gano suka mutu suka riga mutuwa wallahi sun matallahi da Allah zai ba su dama su dawo da dukiyarsu sai ta tafi akan yayi wa mutane damuwa amma yanzu kai bule sai mai imani sai wanda Allah ya ji kansa sai mutumin da yake fahimtar alkur'ani sai mutumin da yake ci gane yaren alkur'ani ba yaren dan adam bane sai dan wannan aya ko wannan hadisi ya aiwata a rayuwarsa amma da za ga aiki practical wallahi da a ce Allah zai kaddara wa'an su dawo daga lahira su zauna ko zaman minti ɗaya za su yi a duniya ya sun sadakar da duke su gaba daya ai qur'ani ya faɗa mana wanda Allah ta'ala yake cewa walan yu'awanam ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق سيتي الله كأن جركن تامين منا نن لوكتي كأن كان نموت ينزو كما رزا أتنبيه ميزا كيتو أمك متبا سيتي فأصدق والله سك صدق ذني الله صدق ذني duk dukiya ta zan dauko in taimaka in yada in bayar in taimaka mutane sannan wa akun minas salihin da zamto daga cikin mutane na ƙurai masu nagarta masu mutunci a idan mutane sai Allah ya ce a'a ina ai alƙalam ya riga ya guce walan yu'akkira Allahu nafsan idza jaa ajaluha duk ran da limfashin ta yi kare Allah ce ba za mu jirkinta mata ba kowa ya ita to kafin numfashin ka na ƙarshe ya zo ga satar amsa mazan Allah iya baka idan kana so ka kubuta daga damuwar lahira to ka zamto sanadiyar warkar da damuwar mutane a duniya wa man yassara an mu'siri duk wanda ya fitar da mutum da yake cikin kunci cikin kunci ya ainihin yalwata masa iya cikin kunci ka yassara masa ya samu dan sanyi sanyi yassara Allah fi yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai yassare masa a duniya da lahira Allah zai buɗa masa ya buɗa masa kuma a lahira ya ji kansa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdi fi auni akai manzon Allah ya ce Allah maiyar Allah tana tare da bawa matkar bawan iya cikin taimakon dan uwansa in dai kana cikin taimakon ɗan uwanka musulmi to kuma shi Allah iya cikin taimakonka da dafa ma a dukkan al'amuranka bayan Allah mu sani duk wanda kullun zai wa mutane afuwa su mai laifi ya ɗauke kai ya ɗauke kafa haka bai gani bai ji iya yafewa to shi ma maza ce Allah zai yafe masa ranar alkiyama duk tulin zunubin da ka jiri sai Allah ce na yafe maka kai ma kai wa bayina afuwa a duniya sakamako jinsin aiki ne ƴan uwa a cikin kyautatawa da munanawa in ka kyautata sakamakon ka kyautatawa idan ka munana sakamakon ka munanawa Allah ta'ala yake faɗa a Qur'ani cewa man amila salihan falinafsi duk wanda ya aikata aikin kwarai dan kansa ya aikata in ka aikata nagarta kanka kaiwa ba malamin da yake karantar da kai kaiwa ba ba wani kaiwa a kanka kaiwa in ka je daidai ka je ka aiwatar a rayuwar kanka kaiwa man amila salihan falinafsi sai Allah ya ce wa man asa'a fa alaiha duk wanda yayi mummuna kansa yayi wa mai kyau kanka mummuna kanka inji Allah kowa ya kar kifi goransa inji Hausawa in kai mai kyau kanka kaiwa in kuma kai mummuna ma kanka kaiwa inji Allah ya sake cewa man kafara fa alaihi kufru duk wanda yayi wa Allah butulci ya kafirce to sakamakon kafircewar kansa ne yayi wa a lahira zai ga sakamakon kafircewa da yawa Allah wa man amila salihan duk wanda ya aikata aikin kwarai ya aikin nagarta aiki mai kyau fa li anfusihim yamhadun suna yi wa kansu shimfiɗa ne ta alkhairi a lahira duk wanda ya aikata aikin alkhairi to ya shimfiɗa wa makwancinsa shimfiɗa mai kyau sakamako iya daga cikin jinsa aiki ya uwa a cikin cutar da mutane cikin babin cutar da al'umma to shi ma sakamako jinsin aiki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yattabi awrata akihi muslim duk wanda yake bibiyar yake bin diddigin dan uwansa musulmi sai ya gano laifinsa sai ya gano gazawarsa sai ya gano surunsa ya zo ya yada mutane aikinsa kenan sa ido ya dinga leke iya bincike iya tambaya dan kawai wani sabani a duniya hada su da shi dole sai ya tona masa asiri dole sai ya zama da kimarsa a idan mutane shine kawai burinsa to ya kai mai irin wannan aƙidar ya kai mai irin wannan aikin tsaya ka ji abin da mazan ka ya faɗa maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aikinsa haka ya dinga bin al'auran mutane da sirrin mutane sai ya zo ya yada a gaban mutane sai manzan Allah ya ce tatabba Allahu auratahu shi ma sai Allah ya bi diddiginsa shi ma sai Allah ya tona masa asiri shi ma sai Allah ya hana shi zaman lafiya sai manzo Allah ke ce duk wanda Allah ya bi al'aurarsa duk wanda Allah ya bi asirinsa to Allah sai ya kunyata shi ko a ƙwarir gidansa ne ko a gaban iyalinka sai Allah ya kunyatar da kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai aikinka bin sirrin mutane da yada sirrin mutane sakamako jinsin aiki ne ƴan uwa a cikin karewa mutane bala'i da taimakon mutane cikin suru to shi ma irin wannan aikin da kai irinsa Allah zai maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min amrin babu wani mutum yansuru musliman wanda ya taimaki wani musulmi fi mawdi'in a wani bigire ka taimaki dan uwanka musulmi a wani gu yantaqiduhu fihi min ardi abun da za a zubar mai da mutuncinsa abun da za a kyara mai da mutuncinsa ka je ka tare ka tare ci mai mutunci da za a yi wayan ta yi ka fihi hurmata gunda za a ci alfarmas a wulaƙanta shi ka je ka ba shi kariya ka kare shi to aikin nan da kai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama illa nasarahu Allah fi mawdinin yuhibbu nusrata wallahi sai Allah ya taimake ka a gunda ka fi so Allah ya taimake ka ko talaka ne ko baka san shi ba ko ba in dai ga za a ci mai mutunci kaga za a wulakanta shi ka ba shi kariya ka kare shi to manzon Allah ce kai din sai Allah ya taimake ka a gunda ka fi kaunar Allah ya taimake ka wannan duka manzon Allah iya faɗa mana wannan sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa a wa man radda an irdi akihi duk wanda ya tare mutunci dan uwansa za a ci mai mutunci a kyaran mai da mutunci da daraja ka je ka kare to manzon Allah ce raddallahu an wajhihi nar yawmal qiyamah kai kuma Allah zai juyar da fiskar ka daga wutar ranar alkiyama in ka karewa dan uwanka musulmi ba ka ci mai mutunci ba ba ka mai shari ba ba ka mai kazafi ba za a zubar mai da mutunci ka je ka kare ka bashi kariya to manzon Allah ce kai kuma Allah zai juyar da fiskar ka daga wutar wutar jahannam domin kima da daraja ta kare dan uwan musulmi sakamako jinsin aiki na yan uwa wajen ambaton Allah ambaton Allah Allah ya ce fadukuru ni a zakurku ku ambace ni zan ambace ku idan aikin ka yawan ambaton Allah to kai ma Allah zai ambace ka Allah zai tuna da kai Allah zai share ma damuwarka a sakamako iya daga cikin jinsin aiki a jagoranci na gari shugabanci imma shugabanci am imma shugabanci khas imma shugabanci na ƙasa ko na jiha ko na local government ko wata ma'aikata ko shugabanci a gidanka ko a masallacinka ko a unguwarka ko kai mai nadin sarauta ne to manzon Allah ya ce hadisul qudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaba mai adalci shugaba mai adalci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu ahadu sab'a iya ɗaya daga cikin mutane bakwai allazi yuzilluhum Allahu fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu Allah zai inuwantar da shi a inuwar al'arshin Allah a ran da ba wata inuwa sai wannan inuwar. In dai kai jagora ne shugaba ne mai adalci, to manzan Allah ya ce Allah zai inuwantar da kai a inuwar al'arshinsa a ranar alkiyama, ran da ba wata inuwa sai wannan inuwar. In dai kai adalci, kuma adalcin shi ne ka ajiye abuwa inda ya dace. wada'u shay'un fi muhallihi ko fi mu fi mawdu'ihi ka ajiye abu wa inda ya dace cancanta a tsarin ka ne shugabanci akwai cancanta duk wanda ya cancanta abin da ya cancanta zartar a yi shi kawai to wannan shine irin sakamakon da Allah zai yi wa shugabanni masu adalci a ranar alkiyama kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa masu albarka sakamako iya daga cikin jinsin aiki a cikin hukunta masu laifi da hukunta 'yan ta'adda in ji Allah ya ce waka tabna alaihim mun wajabta alkitaba a nan shine wajibi mun wajabta musu in ji Allah a cikin littafin a taurasu banu isra'il annan nafsa bin nafs duk wanda ya kisan kai na ganganci shi ma a kashe shi aljaza'un min jinsi al'amal idan kai ganganci ka ɗau mashin ka sa mai hon ɗin mota kake ta gudu da gangan ka bige wani in shari'ar musulunci ake kai ma bige ka za ka mutu idan ka ɗau mota wajen ɗaukan aure ko ɗaukan amarya ko murnar siyasa ko murnar bal ka yi kudin wuce iyaka ka kaɗe wani ya mutu kai ma ka shiga ra'ayi tun da ganganci ne ganganci ne duk wanda ya ganganci ya kashe wani in ji Allah shi ma aka yi shi wannan shi ne hukunci in ji Allah wa katamna alaihim fiha annan nafsa bin nafs sai ce wala aina bila ayn duk wanda ya sokewa wani ido ya harbe shi idan sai ya tsiyaye da gangan shi ma a ɗaure shi a zubar mai da idanu shi ne wal'aina bil'ain wal'amfa bil'amf duk wanda ya cire wa wani hanci shi ma a cire masa hanci wal'uzuna bil'uzun duk wanda ya yanke wani kunne shi ma a yanke masa kunnensa wasin na bisin duk wanda ya zubarwa da wani haƙori shi ma a zubar mai da haƙorinsa haka Allah ya wajabta a ƙorani muna karanta gashi yasa ya ce walakun fil qisasi haya a cikin kisasi irin wannan hukuncin akwai rayuwa mai kyau yanzu wannan ta'addancin da ake da rashin hankalin da ake da ana irin wannan aida ya ragu ai da zub da jinin mutane da kashe mutane ba gaira ba dalili wallahi da yanzu ya ragu amma ka kashe mutum kisan ganganci ka zo kwana a gidanka dan kai kana takama da wani dan sarauta ko kana takama da wani mai mulki ana fahimta wannan shine irin abin da ya lalata rayuwar mu ya zama toran bashi da kima bashi da daraja domin kana zubd kana kashe mutum inda ya ka isa wallahi gidanka za ka kwana ba abin da za a yi maka amma da an bi abin da Allah ya ce da wata musiba ta rabu sai Allah ya ce walji ruha qisas in rauni ne to ayi qisasi ka fanka ma mutum rauni ka sare shi da makami to sai a ji ayi kiyasin wannan raunin ka biya shi ka dau nauyin maganin sa har ya warke in magidanci ne ka ciyar da iyalansa har ya warke in mai ƴaƴa ne ka ciyar da ƴaƴansa ka biya musu kuɗin makaranta har ya warke haka Allah ya ce ayi domin aljaza'u min jinsil amal bayan Allah masu albarka mu sani cewa sakamako jinsin aiki ne a cikin ciyarwa da taimakawa mutane manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya kai dan adam ka ciyar kai ma zan ciyar da kai har yake cewa ba wani yini ba wata asuba da za ta yi a duniya face Allah ya halicci wasu mala'iku guda biyu mala'ikun ɗaya iya cewa Allahumma a'ti munfiqan kalafa ya Allah duk wanda ya ciyar ya taimaka ya bayar ya Allah ka mayar masa da abin da ya bayar a yau ma sun yi wallahi kuma gobe ma za su inda ka dauka ka taimaka ka bayar to amma la'ika zai ma addu'a Allah wanin ka ya taimaki wani Allah ka taimaki shi Allah wanin ka ya ciyar da wani Allah ka ciyar da shi a kullun inji manzon Allah kullun kullun duk masu bayarwa dan Allah suna cin alwar mala'iku hakanan duk marowata masu make hannu in ji manzon Allah ɗaya mala'ikan zai ce Allahumma a'adhi mumsikan talafa ya Allah duk mai mammakewa da rikewa da hana mutane ya Allah ka ɗora masa asara in ji manzon Allah ya ce kullum mala'iku suna ka san kuma addu'ar mala'ika karbar ya ce addu'ar mala'ika ba ta da shamaki tsakanin da Allah ya sa marowatan nan wani zaka ji an ce ai shagon su ya kone wani zaka ji an ce ya tura kuɗi yan fo wannan yan yahu yahu sun yashe mai miliyan 50 rowa ce ta jama'a addu'ar mala'ika ce duk marowaci wallahi tallahi sai ya gamu da bala'i da asara tunda addu'ar mala'ika ba wasa bace duk kuma mai bayarwa mai kyauta mai taimako sai ya haɗu da ƙaruwa a cikin arzikinsa da mutuncin da rayuwarsa ya uwa sakamako jinsin aiki ne a cikin bin shirya ko kuma kaucewa shirya manzan Allah Allah ta'ala yake cewa fa in ma ya'ti na kuma ni huda idan shirya ta zo muku daga gare ni inji Allah fa man taba hudaya duk wanda ya bi shirya ta fala ya dillu wala ya shiga ba zai bata ba ba zai sha wahala ba amma wanda ya ƙi bin shirya Allah zai bata kuma zai sha wahala in dai ka ji Allah ya ce annabi ya ce an karanta ma an ma bayani an fassara ma ka bi to Allah ya ce ba za ka bata ba ba za ka sha wahala ba wannan shine maganin kuncin duniya da lahira ka ji wa'azi ka yi aiki da shi da nassin alkur'ani in dai ka ji aya ka ji hadisi ka je ka aiwatar da aiki da ita to akwai garanti daga Allah ba za ka ɓata ba za ka sha wahala ba sakamako iya daga cikin jinsin aiki ya yawa wajen toshe hanyar bin Allah da kuma gaba da bayan Allah mutanen kwarai Allah ta laki cewa Allah zai na kafaru wasu du'an sabilillah kafirai masu toshe hanyar bin Allah sai Allah ce zidinahum azabin fawqal azab Allah zai musu ƙarin azaba akan azaba bima kanu yufsiduna sakamakon irin fasadin da suke a bayan kasa sun kisi bi Allah sun hana abi Allah sai Allah ya musu azaba kala biyu domin aljaza'u min jinsil amal sakamako jinsin aiki ne yan uwa fita alimin nas alkhaira a wajen koyar da mutane alkhairi in kana koyar da mutane alkhairi tsaya ka ji irin abin da Allah zai maka in kuma kana boye ilimi tsaya ka ji irin abin da Allah zai maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu da Allah da mala'ikunsa da halittunsa mai gaba ɗaya mala'iku da kuma halittun da suke ƙasa gaba ɗaya sai mazalarci har tururuwa a gidanta har kifaye a kogi lai salluna ala mu'allimin nasu alkhaira suna addu'a ga mai koyawa mutane alkhairi duk mutumin da ke cewa Allah ya ce annabi ya ce ko iya koyar da sana'a ko iya koyar da ayi mutunci ko iya koyar da ayi zaman lafiya to da Allah da mala'iku da halittun ƙasai da samai da kifaye a ruwa da tururuwai a ramukansu suna masu aduwa gun Allah kaga ashe duk wanda Allah ya shi a hanyar da'awa kullum iya koya mutane tsarki alwala a zauna lafiya a zauna lafiya da makota a mutunta juna a yafe wa juna a koyi kaza a bar kaza to kullum iya cikin addu'ar Allah da mala'iku da sauran halittun Allah gaba daya sannan duk wanda aka tambaye shi ilimin addini ya koyi ka sani wani ya tambaye ka fita daga duhun jahilci ka ɓoye baka faɗa masa ba manzala ce aljamahullah Allah zai masa linzami bil jamin min nari yawmal qiyamah wannan ilimin za a mai da shi sarkar wuta a mai linzami a bakin sa ranar kiyama inda ka san ilimin addini an tambaye ka kibara sakamako jinsin aiki ne a cikin aikin da kai dan mutane ko dan ayaba maka sakamakon ka yabawar mutane amma Allah ba ruwansa da aiki manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam man yasma yasma Allahu bih duk wanda ya jiyar da aikin da aka yi dan Allah to da wannan jiyarwar Allah zai mai sakamako wa man yura'i yura'i Allahu bih duk wanda ya nuna mutane aikin da Allah ake yi dan shi amma yayi dan mutane su gani su yaba masa to sakamakon sa kenan abun Allah ba abin da Allah zai masa sai wani duk wanda ya jiyar da mutane wani aikin sa dai dan Allah a kunnuwansu dan su yaba masa to Allah zai wulakanta shi Allah zai kunyata shi domin Allah baya son kishiya in kai abu dan Allah Allah zai saka maka in kai dan mutane ba ruwan Allah da wannan aiki aljaza'u mai jinsi labar sakamako iya daga cikin jinsin aiki ya uwa wajen aikan alkhairi duk mutumin da ya fi ka aikin alkhairi duk mutumin da ya fi ka kusanci ga Allah to sai ya fi ka kofofin samun shiga rahmar Allah manzon Allah ke cewa duk wanda yake da yawan sallolin nafila bayan yayi tafarla iya da yawan nafilfilin sallah to a ranar alkiyama sai a kira shi ta kofar da masu yawan sallah za su yi ga aljanna a ci ga hanyar kana duk wanda aikinsa jihadi taimakon addini da dukiyarsa da karfinsa da iliminsa to a lahira sai a buɗe mai kofar masu yi ga aljanna ta kofar jihadi duk wanda yake yawan azumin nafila sai a buɗe mai kofar shiga aljanna ta masu azumin nafila wanda ake ce mata rayyani duk wanda yake sadaka yake kyauta yake bayarwa to a lahira sai ya bude mai kofa aljanna irin ta waɗannan mutane ya ga aljanna tare da su shi yasa wata rasa yana abubakar yake cewa ya rasulullah yanzu wannan kofofin aljanna akwai mutum ɗaya da duk ya cancanta shiga ta su sai ce kana cikin sa abubakar ba kofar aljanna da baka dace ka shiga da cikin ta ba Allah ya kare da shi ya bayan Allah mu sani cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu da haramin aikin haji a gare shi ana cikin aikin haji ya mutu to a ranar alkiyama Allah zai tashi shi iya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak domin ya mutu iya wannan aiki aljaza'u min jinsil amal ya yi mu sani cewa Allah yana cewa yawma izin yasduru an-nasu ajtata a ranar alkiyama Allah zai juyar da mutane daga filin hisabi sannan kuma daga filin ma'ashar gun taruwa za a juya su wasu hanyar aljanna wasu hanyar wuta Allah ya samu na hanyar aljanna Allah ce liyarau a amalahu Allah ya kai domin ya nuna kowa aikin da ya a duniya amman ya amal miskala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki daidai kwayar zarra in dai na alkhairi ne to Allah ya ce zan nuna ma ka gaishe ko wani ma sakamako a kansa wa man ya amal miskala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki daidai kwayar zarra in dai na shari ne Allah ce zan nuna ma shi kuma zan ma sakamako a kansa Allah ya gama mana hukunci mai bi wa'azi ma zauna lafiya Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya mana gama da katar a duniya da lahira mi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah ka taimake mu Allah kai mana albarka Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka jikan mu Allah ka jikan mu haifan mu Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a hanya madidiciya Allah ka warkar da majinyatan mu Allah ka jikan mamatan mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da ya dame mu a wannan kasa da wannan jiha da duniyar musulunci Allah kai mana magani shi Allah ta'ala ka yassare mana wannan rayuwa Allah kunci rayuwa da ake ciki Allah ka mana sauki daga gare ka ya Allah Allah tsadar farashin rayuwa da komai ya tashi Allah ka san dalili ka san manufa ya Allah mun tuba Allah ka mana sauki da garke Allah Allah ba mu da dibara ba mu da wayo ya Allah duk mun jingina ma al'amura ya Allah ya Allah ka mana sauki da gare ka kai ne ba abin da ya gare ka ya Allah Allah ka sauka mana wannan rayuwa duk masu kuncin rayuwa masu bashi da ya musu yau Allah ka ba su mafita ya Allah masu majinyata su rasa yanda za su yi da su ya Allah ka ba su mafita masu iyali ba sa iya ci da su ya Allah ka musu dauki daga gare ka ya Allah ya Allah ka taimake mu ka mana albarka a rayuwar mu duk abin da zamu taba mu samu Allah ka sa masa albarka duk wani kunci rayuwa Allah ka nesanta mu da shi ya Allah ta lamun da roƙonka ka samu lafiya mu wani lafiya Allah ta'ala mana ruwan karɓar ayyukanmu da ibadunmu akwai bayan Allah da suke aikowa musu addu'a wansu a takarda wansu a waya wansu sakon baki to da su da mu duka muna tawassuli da tsayuwar mu a wannan bigire muna tawassuli da wannan zama namu da sauraron kutuba da sallar juma'a akan Allah ya amshi addu'o'in mu ya Allah dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan abin da muke tsoro ko muke shakka Allah ka nisanta mu da shi Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira ibadallah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahima innaka hamidum majid allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله